Na'am, mabuta sauraron radio barkanmu da sake dawowa a daidai wannan lokaci. Insha Allah yanzu kai tsaye za mu je wajen abin da ya shafi abubuwan da ayoyin da muka fassara suka kunsa za mu je aya ta gaba inda Allah ke cewa ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir ko mi za mu tsinta cikin wannan karan Allah To, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wannan ya nuna matsansa ya kamata ya kiyayi muraqaba ta Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah ya san da shi kenan kafin ya fara jin tsoron mahaifinsa ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin mahaifinsa ya rayuwa ya zamanto baya gida ya fita shi yasa in ka ce in ina gidan duk wanda yayi kaza zan yi masa kaza to kenan in baka nan ka ce ai mi ka ce aikata amma in ka ce a ji tsoron Allah to ai shi Allah hayyul la yamut yawa yawa to sai kuma Allah kitabu ne ya malam yanzu kuma al-hakim yake gaituwa ya bune akim salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma to kaga nan yana kula da ruhin ɗansa ba tausayin ɗanka na baka bar shi bai sallah ka tashi sallah asuba ka ce bari ka kai ka yi sallah ka bar matanka da ƴaƴanka ba su yi sallah ba wannan kuskure ne babba domin idan kana iya nan duniya ka samu musu daɗi lahira in babu sallah babu daɗi wuta za'a kenan ba tausayin ɗanka da baka bar shi shi gaba da kwana baka tada shi ba kamar yadda wasu malamai suka faɗa kuma sai ya nuna masa ɗansa ya zamanto udu nafi fil umma wato gaba mai amfani domin mai wa'azi a cikin al'umma gaba ce mai amfani an gane ko sannan kuma ya nuna masa ya zamanto mai hakuri akan abin da zai samu shi shine ka rinka tawaqqa al makruh idan kana aiki na gari ka sa tsammanin daɗi zaka sha ita da awayan ana yin ta wahala ne za a sha za a zage ka za a ci mutuncin ka za a taba garin ku za a taba jihar ku za a taba kasar ku za a taba iyayen ka duk wannan abin yana iya kasance to kenan dan haka ya nuna mai cewa da'awa ba aikin rago bace kaga wanda bai tunani jarabawa za ta zo to kaga yana cikin matsala shi yasa mai kuɗin da kullu yake sa tsammanin ya ci riba ba zai taba gode ma Allah ba an fahimta wanda yake sa tsammanin matsala ba za ta same shi ba to in ta same shi sai kaga ya shiga cikin wani hali minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين نعم نعم aka daga lami sirrin da wajen ba da umarni ya fara ba shi umarni cewa ya yi sallah
na'am inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha inda ana yin mai kyau da abinki kuma tana da cikin rukunin musulunci kuma sai ka gyara kanka sannan ka gyara wani wani lokaci ne kamata malam mutum ya madan shi umarni ya zan yin sallah eh lokaci daga shekara bakwai ya kamata ka fara yi ma ɗanka umarni da sallah goma in ya kai bai bai sallah kana iya ka dake shi kuma wasu malamai sun ce a kafin ma bakwai din ana iya umurta shi da sallah amma dai umarnin ya jan hankali tun kafin yana ɗan yaro ya saba kamar mace ce tun tana yar karama a fara sata mata hijabi kafin ma ta girma ya zamanto mata ta saba da shi amma sai a nuna mata ba al'ada ba ce addini ne Allah ce a yi don ka ta ɗauke shi matsayin al'ada gidansu
sai kuma nan yake cewa wala tu sa'ir haddaka linnasi ko kuma kafin haka da yake cewa inna zalika min azmi al-umur yana nuna mishi cewa sai an jajirce al'amuran rayuwa ba a son mutum da ragganci sai an jajirce yana san ya dan shi kasar yawa mutum ya zamanto yana da jajircewa gurgurdon ikon sa na'am yana kuma da yake cewa wala tu sa'ir kamar da muka ce ko wala tu sa'ir na'am haddaka linnasi wala tamshi fil ardi barha na'am nan yana koya mashi akhlaqan ne na mu'amala da mutane na cewa dan adam mai girman kai ba mai son shi kuma Allah baya son shi kuma mutane ba sa son shi kuma bai da kima a wajen Allah kuma bai da kima a wajen mutane sha'iri ke cewa ba sai mun kawo baitin ba mutumin da yake da girman kai kamar mutumin da ya hau dogon dutse ne idan ya leko yake ganin mutane to in sun ka da kai fa to haka ne mai girman kai baya ganin kiman mutane mutane ba sa ganin kimarsa Allah kai mana tsari da wannan niyya na'am kuma yana koyi ne da shaidan dan yayi girman kai da su jira ga annabi adam kuma Allah ya masa mu'amala bi naqid qasdihi ya zamanto halaka ce ta tabbata akan sa haka haka na'am yake to wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur nan ma illa ce nuna mishi cewa Allah baya son abu kaga bai ce mai ni ba na so ba sai ya fara nuna mai illa ma Allah ne abbai so to ka ga duk wanda Allah bai son shi mutane na gari ba za su so shi ba to ka ga wannan mummunan niyya ce kamar yadda malaman tarbiyya suke cewa wajen sanar da ɗanka illa abu wajen kana ga sa mai ka kama illar take mai kyau ko illa wadda ba ta da eh kyau to ai shi na suna kawo wata kissa mutum wani mutum suka ce da yake cikin wuri wanda yake kamar makahi ga na'am wurin shakata makahi wurin shakatawa na'am to sai ya ga dan shi abin da sai ce ma dan shi eh, akwai irin wannan mutane masu shahara shaharan nan mhm ya ce ma dan shi wannan kai kokari ka zama abin kwarai mhm sai ka zan taimaka ma irin wa'annan na'am ka yi karatu ka zama abin kwarai Na'am.
kaga yana son ya yi karatu to sai ka mai illa saboda ka zan taimaka ma irin wa'annan na'am to shi ɗayan kuma da ya abu ne ce ka yi kokari ka yi karatu ka zama abin kwarai ka ka zama kaskantattu irin wa'annan na'am to sai zama da cewa gaba ɗaya malaman tarbiyya suna cewa kowa ya isar da sako Na'am.
amma wajen illantar da illa illa na'am tunda aikin shara aiki ne na halatta kenan ba Mm.
kaskanci bane haka na'am eh, mm.
kenan yana yana sama yaron girman kai ne nan gaba yana Na- iya wulakanta ta wa'annan masu shara mutane da sauransu.
Mm, alhali ko suna yiwa ma sun fi manyan da ake cewa na ƙasa tunda mai shara halittin shi ke ci shi ko wanda an ka ba babban matsayi Mm.
yana uh, ɗibar dukiya al'umma ne Haka, yana biyan haka, bukatocinsa da na sauran mutanensa ba akan gaskiya ba Allah kai mu إليك nasari واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير na'am nan kuma yana karantar da shi mu'amala da gabbai sautinka cikin jama'a domin wani yana daga sautinsa yana ganin kamar yafi mutane akwai nau'i na girman kai wani ya daga murya wani yana ganin kamar yafi mutane sannan kuma eh, abin nan eh, ya ƙara faɗa masa illa domin shi sautin eh, abin nan jaki kaga abin gudu na kakka zaman to kai ma abin gudu a cikin Haka, haka, haka.
al'umma to eh, wannan a gurguje kenan dai za mu ce lukman tarbiyyantar da abinda za mu iya fahimta cikin wannan eh, tarbiyya tashi wadda ya maɗansa akwai ababe da za mu iya kasa su wato a gida hudu na farko haƙƙin Allah kada a yi shirka da Allah an gane ko to kaga nan ya nuna masa haƙƙin Allah na biyu muraqaba ta Allah ya nuna masa duk abin da yayi Allah ya san da shi haka haka to na biyu kuma eh, ya- ya fitar masa da haƙƙin mutane haƙƙin iyaye an gane ko da haƙƙin al'umma na eh, misali eh, umarni da abu mai kyau da hani da abin da bai da kyau haƙƙin mutane ne Mm.
Eh, mu'amala da mu'amala kuma, to, yadda na'am.
ba za a musu dagawa ba, dagawa ba za ya a yi musu mu'amala da dagawa da ji da kai sannan kuma da akhlaq waɗanda su nashi ne shi karan kanshi shi yaron wajen eh, misali tafiya ba tare da takama ba kaga ta shafe shi shi kanshi kuma ta shafi eh, al'umma kamar rena mutane yawwa to kaga dai a takaice dai zamu ce haƙƙin Allah da haƙƙin mutane da kuma haƙƙinsa cikin shi karan kansa eh eh shine abinda wannan wasiya ta kumsa mai to albarka muna fatan Allah ya mana jagora cikin wannan wasiya na'am Allah amin ya sa amin mun tsinci abubuwan da suke masu alkhairi na'am amin Uh, akar makalla idan muka yi shirinmu na biyu Na'am.
ah, ya kamata mu ga abin da shahi imra'atu imran nan tarbiyantar da 'ya'ya mata kenan Eh, tunda waccan ta dukufa ne akan tarbiyantar da 'ya'ya maza mm, Na'am.
kuma abin da shahi ah, ah, right. kamata ya mu ɗauko kissa daga farko da Allah ke cewa inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalami to inda Allah astafa Adam asalin shi istafa ne mm.
safa shine abin da anka tace to ist- istafa an ƙara alif da ta'un to ita ko eh, ta'un in ta zo tsakanin haruful itbaq da sadun da ta'un da za'un da da sadun da dadun da ta'un da za'un ana maida ta wato ta'un ko a maida ta ɗaya daga cikin su waɗannan harufa Mm.
inna Allah astafa Adam Allah ya zabi annabi Adam Mm.
zabin da Allah ya ma annabi Adam akwai abubuwa da dama da Allah ya bashi wanda bai mutane ba suna ayoyi suna da yawa da hadisai wa allama Adam al-asma'a kullaha Mm.
da sauran kuma shine mutum na farko Allah ya zabe shi zamanto mutum na farko Allah ya zabe shi kaza Allah ya zabe shi zamanto Allah ya uban zabe shi daga uban abin nan da sauran abubuwa dai wa nuhan da annabi nuhu Allah ya zabe shi zamanto farkon Ah, ar- ar-rusul manzanni ko kuma ma eh, waɗansu sun ce a'a shine farkon manzanni wanda ya yi da'awa annabi Adam shi ma manzo ne domin ya yi da'awa zuwa ga iyalansa da kuma sauran mutane Eh, akwai dai abubuwa da dama shi ma da Allah ya bashi ta fuskar za a gane Allah ya zabe shi wa ala Imran da iyalin eh, Imran eh, wa ala Ibrahim da ala Ibrahim su ma Allah ya zabe su annabawa duka cikin zuriya suka zo eh, abin nan eh, wa laqad wa tilka hujjatuna atinaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl to kaga min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa laqad arsalna nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi zurriyatihim an-nubuwata wal kitab a cikin zurriyar su kaga nan Allah ya zabe su Allah ya zabe su ta fuskar annabta dabi'o'i na gari hukunci da Allah ya ba su abubuwa dai da dama mm.
wa ala imran da kuma ala imran ala alamin akan talikai gaba daya in an ce ala ibrahim eh, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai zamanto cikin ala ibrahim sai zamanto Allah ya zabe su akan Isma'il yawa ala alamin akan talikai Mm. talaka ta zuriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim to zurriya ce wadda ba'duha min ba'd sashin ta daga sashi ne kiran kaga wannan yana nuna cewa annabta ta zamanto cikin wani yanki wanda ta fito wallahu sami'un alim Allah kuma sami'un wato mai ji ne sai malamai sun kace li aqwalikum ga abinda kuke faɗa alimun masani ne bina wayakum da niyoyinku duk da yake Allah sami'un ne Allah yana jin komai alimun ne kuma ya san komai amma na an ta'allaka shi ne ga abin da yake da alaka da shi dan adam sannan kuma zuriyatan ba'dha min ba'd an nufin sashen mutane daga sashe yake ba shi ke nuna duk mutane annabi Ibrahim ba waɗannan gidajen mutane ne na gari a'a wa min zurriyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin daga cikin su akwai na gari akwai wanda ba na gari ba ba wai ba a samu na gari ba in ba cikin su ba don mu fahimci wannan da kyau.
Sai kisa haka ke fara ana cewa idh qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim.
Na'am Allah yana bayanin wata mata ce mai ikhlasi tace idh qalat imra'atu imran ai idhkur kenan udhkur idh qalat imra'atu imran lokacin da mata imran ta ce malaman tafsiri suke cewa in ka ji qur'ani ya ce imra'a akwai matsala amma in ka ji ya ce zauj tun da Qur'ani bai cewa zauja da ta'un duk da yake a cikin larabci ana cewa zaujatun malaman fiqh suka ce kuma ana cewa zauja saboda a bambanta tsakanin namiji da mace idan an yi mutuwa misali ko da jarraban gado to sai suka ce nan imra'a duk inda kaji Qur'ani ya ce imra'a akwai matsala to nan imra'atu imran wata matsala akwai rana ya mutu bai da rai sai ka ce imra'atu imran a cikin surtu yusuf ta ce qalat imra'atul aziz al'ana hashas al-haq imra'atul aziz bai ce zaujul aziz ba saboda tana kauna annabi yusuf kuma ko ta neme shi da yayi lalata da ita an gane ko zakariya ce wa kanat imra'ati aqiran matata ta kasance bakarariya ba ta haifuwa akwai matsala ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط kaga imra'atu nuhin kafira ce imra'atu lutin kafira ce sai ce bai ce zauju ba ina fata an fahimce ni sannan wa darba Allahu masalan lillazina amanu imra'atu fir'aun Allah ya buga misali ga masu imani imra'atu fir'aun matar fir'auna kaga nan ma akwai matsala fir'auna kafiri ne matarsa musulma ce Abu Lahab Allah ce wa imra'atuhu hammala talhatab na'am matar Ibrahim Allah ce wa imra'atuhu qa'imatun matar shi tana tsaye a wannan lokacin ba ta haifuwa ina fata an fahimce ni amma idan mace ta zamanto daidai da mijinta sai ka iske an kawo zauju wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjah bai ce wa aslahna lahu imra'atahu ba balaga ta qur'ani kenan ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka Allah na yi maka alwashi alwashi abu ne wanda yana da mas'aloli masu yawa sai an kuma cikin babin fiqhu a gane uka na alwashi ko ba haka ba alwashi wanda yake mutlaq da muqayyad wanda mutum ya yi alwashi kawai ba tare da sanya wani abin nan ba ko kuma muqayyad da in Allah ya bani kaza zan yi kaza duk da yake malaman fiqhu iya da wani abu malaman fiqhu suke kawowar wata fukaha ta kissa ta bandariya wani mutum yake da jaki to sai ma dama ba a so ba kai ma Allah alƙawari in ya maka kaza za kai kaza kai dai kawai kai ma Allah biyayya wal qimimin to kaga ana son kawai kai ma Allah biyayya kai fatan Allah ya biya ma bukatarka amma shi wani na jakin shi ne rashin lafiya mai tsawo sai ce Allah in ka ba jaki na lafiya zan yi azumi na kwana goma yanzu ko ana nan sai Allah ba jaki lafiya ya yi azumi na kwana ɗaya ya yi na kwana biyu sai da ya kwana tara ran na goma ya ɗauki azumi an sha ruwa sai jaki ya shure sai ya mutu ya ce a haka na an kamin ya ce to babu laihi goma na ramadana ba da su ba ina cire abina sun zai mutu tun da Allah ya kashe jaki rabbin inni tace ya ubangiji inni nazartu raka Allah na yi maka alwashi ma fi batni abin da ke cikin ciki na nan ba ta ce man fi batni ba duk da yake malaman nahwu sun ce man lil aqil ma li ghayr al aqil to sai aka ce wannan lil ghalib fil ghalib ne an gane ko domin an ce Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an-nisa ya ce fankihu ma taba lakum min nisa'i ka bai ce man tabat lakum ba kidan ma taba abin da ya muku dadi sai suka ce nan sifofin su ake nufi shi yasa an ka ce ma taba wasu suka ce a saboda mata hankalin su bai kai ga maza ba shi yasa aka ce ma taba sannan kuma can cikin suratul nur Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع kaga nan sai ce faminhum man yamshi ala batnihi bai ce ma yamshi ala batnihi ba akwai wanda yake tafiya daga cikin dabbobin da Allah halitta akan cikin sa kamar maciji kaga ko bai ce ma ba wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai mai tafiya akan biyu dan adam kenan da sauran halittu da suke tafiya akan kafafu guda biyu wa minhum man yamshi ala arba akwai wanda yake tafiya akan hudu kaga bai ce ma yamshi ala arba ba to sai suka ce nan ma ana kawo shi ga dan adam saboda lil ibham ba ta san abin da za ta haifa ba shi yasa ta ce ma fi batuni ba ta ce man ba ko kuma idan mai hankali don da bai da hankali ya haɗu a fahimtar dan adam tunda ba a danganta shi zuwa ga Allah sai a ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa man fil ard alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard kenan in sun haɗe duka ana iya kawo ma ko man wallahu a'lam muharrara tace na yantan maka da shi at-tahrir shine yantarwa asalin shi daga al-hurr ne shine abin da yake tatacce kinan na baka shi Allah kai kadai ban buƙatar wani amfani wanda zai mun kai Allah kai nake son ya bauta ba fa taqabbal minni Allah ka karba mini innaka antas samiul alim Allah kai ne as-sami'u mai ji al-alim wato mai ji al-alim masani nan sai malaman balaga suka ce tana iya cewa innaka as-sami'ul alim amma sai ce innaka anta ana karawa damiri don saboda karfafa ma'ana kamar yadda annabi Isa ce falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim an gane ko as-sami'u kuma mai ji al-alim masani me yasa ta kawo waɗannan sunayen ba ta kawo sunaye ba shine hikimar farkon aya da ƙarshen ta da kuma kissar da take magana akan ta shine as-sami'u Allah kana jin addu'ata al-alimu Allah ka san niyyata in gaskiya nake yi in ƙarya nake yi wato wannan suna da sirrin nuna karɓar addu'a yawwa sannan kuma as-sami'u al-alim inda wato sunayen Allah idan aka kawo guda to yana da ma'ana idan aka kawo guda yana da ma'ana in an hada su kuma sai su bada wata ma'ana da ka su ƙara wata ma'ana domin as-sami'u nan Allah yana ji al-alimu Allah masani na to as-sami'u al-alimu kuma yana nuna Allah yana da ji yana da mi yana da sani kenan hada ji da sani shi ma wata ma'ana ce sabuwa ta daban sannan kuma sunayen Allah sai mun yi hattara domin malaman nahu suna cewa in suna ya zo da alif wal lam ma'rifa ne an san abin da ake magana kan shi in bai zo da alifu wallan ba na kira ne ko ba haka ba to banda sunayen Allah an gane ko domin Allah ce in ma yanzu ganna kamin shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim a cikin suratul abin nan al'araf amma can kuma cikin suratul fusilat yace innahu huwa samiul alim to ba a ce Allah na kira na ba san Allah ba kafirci na wannan dan haka sai ayi hattara kamar da suke hazarar da mutane wajen cewa mabni lil majhul na'am ya ante to khuliqal insanu min adal kana to khuliqa fi'lun buni lil mabni lil majhul na'am baka ta lil majhul tunda Allah an san shi ya halitta haka na'am فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كو نعم والله أعلم بما وضعت كو وضعت to falamma wada'atha lokacin da ta haife ta asalin wada'a shine aji abu amma nan wada'a na nufin haihuwa domin kamar ta fitar ta fito ne daga cikin mahaifa ta zo a duniya an ajiye ta an gane ko ta zo lafiya ta zo lafiya falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa tace Allah ni na haife ta ya mace ga ta mace to kaga nan malamai suke cewa malaman balaga suke cewa alkhabar shi labari yana da abubuwa asalin labari shine a baka labarin abin da baka sani ba to amma nan kuma da take ba Allah labari ai Allah ya sani sai an kace to khurujul khabar an muqtadahu zahir labari yana iftitash da tashi daga asalin sa wanda aka sani nan ta bada labari ne lil uzri dan ta bada uzurin ta tunda su a zamanin su mace ba ta kula da masallaci da abin nan amma kuma gashi ta riga ta ma Allah alwashi qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at ko wallahu a'lamu bima wada'tu idan muka diba imam ibn amir da imam yaqub da imam shu'ba su suka karanta wallahu a'lamu bima wada'tu kash Allah shi yasa abin da na haifa kaga kenan wannan kin maka labarin ba wai tana ba Allah labari bane da sa Allah ya sani amma wallahu a'lamu bima wada'at qira'ata jamhur Allah shine masani ga abin da ta haifar nan sai zaman to i'tiradu ne an gitto maganar Allah a cikin maganar ta ban sani ba ko mun fahimta to wannan i'tiradu kin ana kawo shi saboda abubuwa da dama in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur yana kawo jumla i'tiradiyya an kawo i'tirad to shi i'tirad ana kawo shi wani lokaci saboda kada ka fahimci ma'ana ba daidai ba ihtiraz Allah ce idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai suka zo mu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za su ce mun shiri cewa kai manzon Allah ne sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu na itirad ne Allah ya san kai manzon sa ne sai ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun to kaga da bai kawo wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ba yace idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah na shaida munafikai ƙarya suka yi kenan cewa da suka yi kai manzo ne kenan kai ba manzo bane amma da yace wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya san kai manzon sa ne kaga itiradi ne dan kaskasa tsammanin manzo ba annabi bane to shi yasa itiradi dirasa ce mawdu'iyya cikin Qur'ani da kuma cikin ilimin balaga za a yi ta a wurare daban-daban sannan kuma a nan za mu gane cewa shi alkur'ani ana masa nisba guda biyu nisba zuwa ga wato lafazinsa da ma'anarsa daga wajen Allah ne ina fata an fahimta sannan kuma ana masa nisba wani lokaci ta fuskar wanda ake ba da labari kaga nan yanzu zai mu cewa ga magana Allah ce alqur'ani to kuma nan magana ummu maryamu za mu cewa ko magana Musa cikin qur'ani to hikaya sai mu gane cewa lafazin daga wajen Allah ne ma'anar daga wajen Allah ce dan mamman maryam ba balaraba bace an gane ko kenan ita tana daga cikin bani isra'ila amma sai Allah kawo abin da larabci dan ka gane yadda ake danganta magana wani lokaci a ce maganar Allah ce ko maganar wani ce abin da ya faru ga wani ko ya faɗi magana sai an ka kawo maganar sa cikin qur'ani tana yawa ba da larabci ya yi ta ba ko ko ya yi ta da larabci amma ba da waɗannan lafuzza ya aiki ba amma sai qur'ani ya kawo labarin abin dan mu fahimci wannan in ka diba cikin fatawa na lajinar da'ima ta saudiya sun kawo wannan ana danganta magana zuwa ga wanda an ka hikaito gare shi wani lokaci ana danganta maganar kuma zuwa ga Allah wallahu alam bima wadat walaysa dhakaru kal unsa kuma namiji ba ɗaya da mace ba yana iya ɗaukar maganar Allah ce yana iya ɗaukar maganar ta ce ina fata an fahimce ni kuma wannan ya nuna al ijaz an ce namiji ba ɗaya da mace yake ba to nan muna da matsala guda uku akwai ababen da namiji da na mace duka ɗaya ne akwai abubuwan da namiji da na mace ba ɗaya bane sun sha bamban kenan akwai inda suka yi tarayya akwai inda suka rarraba akwai abin da mace take da shi namiji bai da shi akwai abin da namiji yake da shi mace ba ta da shi akwai abin da sun yi tarayya to lokacin da ake son yanzu turawa a ce da namiji da mace duka ɗaya ne kaga ƙarya ce akwai cikin halitta sun bambanta al'aura su ta haihuwa ba ɗaya bace an gane ko mace cikin ɗabi'a ta akwai sauka sauka ko tausayi namiji cikin ɗabi'a sa to kaga bai dace ba inda suka yi tarayya wajen musulunci wajen imani innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah kaseeran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima kaga na afadi maza da mata kenan wannan an nuna duk suna tarayya amma wajen haila ba azanci namiji ya haila an gane ko wajen yaki ba azanci mace ta je wajen yaki to kenan kowane a bashi nashi ba wai a ce komi iri ɗaya suke ba.
Ai ya karo kala inda da hankali an san akwai bambanci.
Eh to ka san akwai kwaɗayin da ke sa wani yana son o injikin shi ta samu kuɗi masu yawa a zubo mai daga wajen turawa shi yasa yake yake kawo wannan kuma wani kuma ya rudu da turawa da abin da suke faɗa sai ka iske turancin shi ya kai ga yana iya sa umarci dan ma hay'atul ijazul ilmi ta nuna walaysa zakaru kal unsa namiji ba ɗaya yake da mace ba akwai dalilai da dama na abubuwa waɗanda suke nuna akwai bambanci tsakanin mace da namiji cikin waɗansu abubuwa zakar wakalla yanzu ko abin da ya sha a duniya da idan mun duba ko idan maza na doka ana kwallo ai na maza daban eh to ka san ma wata kwallo ta wata kwallo ta Najeriya ita mace ce amma da ta ga tana yawancin kwallo sai ta sai an kai mata canjin al'aura aka sanya mata al'aura wato ta maza ta koma namiji eh to ka gani shi kuma wani a America da yana namiji eh shekaru sai ce kai shi wannan ya ishe shi a cire sai aka sanya mishi al'aura ta mata ce shi an tabo wancan layi
yake ta wala adabin annan nisa a taraddala da lakin ta anisa rijali ko jabu na'am kwarai ku idan babu babaki a ce an samu mace ta ce tana son ta koma namiji saboda akwai kamala na'am amma kuma kasancewa shi namiji na sai na zama mace abin akwai abin mamaki a karwa kan tambada kina ya lalle ya kai shi a tambada in ji Hausawa lalle Allah ya wada jagora amin akwai wani wada manta a ce suna tattaunawa kan wani yana nuna cewa da mace da namiji duka ɗaya ne na'am yace ya kawo dalilan shi sai ya kawo dalilan shi da cewa mace da namiji duka ɗaya ne na'am bayan suna tattauna sai ya kare yace mai to kin kare yace eh eh to abin da nake so ke gane sai fara ya mai mukhataba da damiri na mace yana ce mai ke duk da ya kamata ce mai kai sai ce mai ke sai ce kama kai magana da ni mana kana magana kana kama kana magana da wata mace sai kai rika tun duka da batul da duka ne eh haka kenan ba sai an bambanta ba ba sai an bambanta ba duka an ce ba ya jawo ƙarya ce ƙarya ce Allah ya kyauta abin abin abin yace tace wa inni sammaituha maryam wa inni wa'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim to tace wa inni sammaituha maryam ni na sanya mata suna maryam da wannan ne malamai suka ce da aka haifi mutum ana iya sanya masa suna kamar da yazo cikin hadisi na Anas cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wulida liya al-lailata ghulamun fa sammaituhu bismi abi ibrahim an haifa mini da da daddaren nan al-lailata to kina kaga wannan darar da aka haifi mutum ana iya sanya masa wato suna sannan kuma hadisi na samura bin jundab wanda yana cikin sunan ibnu maja manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullu gulamin murtahanin bi aqiqatihi dukkan wato ɗa yaro da aka haifa yana ɗaure hadisun kenan yana ɗaure da aqiqatihi abin da za a yanka masa an gane ko waɗansu malamai suka ce na ana nufin idan ba a yanka masa ba wajibi ne akan iyaye sai sun yanka masa in ya girma kuma yanka maka shi in iyayen bu samu hali ko sun kiya wasu suka ce a'a ana nufin yaron ba zai cece su ranar tashi alkiyama ba idan ba sun yi masa yanka ba kuma suka ce a'a za a abin nan ba ba zai amfane su ba maganganu dai ne waɗanda yi suna da ɗan nisa muna kawo su ne saboda abin nan almuhimmu dai yankewa yuzbahu anhu yawmus sabi za a yanke mishi rana ta bakwai to suna ganin wasu riwaya wasu riwayoyi da suka zo yau musabi hi ranar bakwai dinsa to akwai sabani na malamai yau musabi shin wai ranar da aka haife shi tana ciki ko bata ciki malikiya galibi sun tafi cewa ranar da an haifi mutum bata ciki an gane ko kuma sauran malamai sun tafi cewa a ranar da aka haife shi tana ciki domin idan ta kewayo wannan ranar ma'ana kwana takwas ne to dama ran da aka haife shi in an sata ciki kenan ya samu kwanaki adadin kwanaki na shekara na na sati kenan kowane rana ya kai ya kamata a gode ma Allah a yanka mishi to shi yasa wasu sun ka tafi cewa a ba a sa rana daga ciki amma dai abin da kamata mu gane idan rana bata faɗi ba aka haifi mutum to a wannan rana aka haife shi domin yini a musulunci yana farawa ne daga faduwar rana shi yasa ga azumi zaka iske idan an ce an ga wata zamu yi sallar asham amma ba mu tashi da azumi ba wanda ke nuna maka ramadana ya shigo idan aka ce an ga wata zamu ajiye ba za mu yi sallar asham ba kuma ba za mu tashi da niyyar azumi ba wanda ke nuna maka wata na shawwal ya shigo ina fata amince ne kidan an fi mutum kuma kirgo yana fara ne da wata ko da rana eh zai fara da faduwar wata ne kenan tunda yanzu misali in muka ce rana ta fadi wata ya shigo to ai da wata zamu amfani kenan kaga yanzu in muka yi sallan magariba yau muna ranar laraba ko to idan aka yi sallan magariba alhamis ta shigo shi yasa ma alhamis idan aka yi sallan magariba sai a ce daren juma'a ina fata an fahimci ne daren juma'a ake kiran sa kinan ya koma dare ne na yinin juma'a ina fata an fahimta to kaga wannan hadisi ya nuna yau musabihi Muhammad al-Mukhtar Shanqiti a cikin sharhin da ya masa Zadul Mustaqna babban malami na fiqh da ke jami'an Madina a yanzu wanda Muhammad al-Mukhtar Shanqiti ba wancan dan Shanqiti ba eh Muhammad al-Amin Shanqiti wani ne Muhammad al-Mukhtar Shanqiti ne yake cewa duka malamai dai sun tafi amma magana ta cewa ana saka da ranar da aka haife shi tafi karfi kuma in ma dai baka yi aiki da ita ba tunda ba wani sabani ne wanda yake abin nan ba ita kanta aqiqat waɗansu sun nuna sunna ce muakkada waɗansu kuma nuna matsayin wajibi take wajen zahiriya to yuzbahu anhu masabi wa yuhallaq wa yuhlaq ra'sahu za a aske kansa to nan yana nuna da mace da namiji duka za a yi musu domin kullu gulamin an kace dukkan da wasu na cewa ita mace ba za a yi mata aski ba saboda a'a nan bata kai inda gashin ya zama to kawa gare ta ba balle a ce za ta yi kama da da namiji an gane ko wa yusamma za a sanya masa suna hadisi na Aisha da sauran riwayoyi da suka zo sun nuna cewa ana yanka ma al-gulam an al-gulam shatun za a yanka ma namiji shatani mukafi atani wato za a yanka mishi akuya biyu madaidaita kenan daidai da juna wa anil jariyati shatun amma mace za a yanka mata akuya daya to anan akwai matsalolin da ya kamata mu fahimta a gurguje matsala ta farko shine cewa ba wajibi bane yanka ma da biyu tunda shi kanshi sunan ma wasu malamai da dama suna ganin sunna ce muakkada ba wajibi bane na biyu kuma waɗanda suke ganin me yasa aka bambanta tsakanin namiji da mace a'a babu matsala wannan ya shiga shaida ce ta alqur'ani akwai abubuwan da ya fifita namiji akan mace Allah kuma ko in yayi umurni ko ya hani ko ka gane ko baka gane ba dole na ka yadda annabi ibrahim in ji malamai Allah ya ce shi yanka dan shi amma da yake annabin Allah ne yana da imani bai tsaya tambaya Allah ba ba ma zancen yanke akuya ba ko an gane ko to kaga kenan mutum ya tsaya sai ya sai ya tambaya amma in muka duba cikin shaida an ka ce wastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani namiji da mace biyu wajen shaida to kaga wannan wajen gado ma yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unthayayn kaga wajen gado ma an ka ce namiji na da kaso biyu mace na da daya dan haka wannan sunna ce ta Allah ya san hikimomin da yasa aka yi wannan an gane ko to kada mutum ya zo ya cika mutane da surutu wani dan kare haƙƙin dan adam ko abin da ya kamata haka to bayan wannan kuma sai mas'ala ta gaba wadda ya kamata mu gane a ƙarƙashin wannan mas'ala tun da mun zo zancen suna zaben suna nagari sannan kuma da an ce za a yanke shatun akuya ba dole sai akuya ba don da yawan ma yanzu mutane raguna suke yankawa kenan nan ko akuya ko abin da yafi girma akuya kenan dan ka yanka ma dan rago ko sa ko sanuwa ko bunsuru tunda ita shaton nasu yazo da ita ko raƙumi ko raƙuma ko ba haka ba duka ba za a yi hana ba inda an yi don Allah ba don neman alfahari ba naman dabba kuma wasu sun ce za a kasa su kashi kashi uku kamar na layya wasu sun ce za a kasa shi kashi uku amma ba tare da sai an kaddara yadda za a rarraba shi ba wasu kuma sun ce a'a za a kasa shi kashi biyu kiyasi akan hadiyu wato abinda an na hadaya duka dai malamai sun yi magana kan wannan kuma dafa shi wasu malamai sun so a dafa shi saboda za a sauƙaƙa ma mutane amfani da shi don wani in ka bashi nama dan yi ma yana iya jifa da shi ko ya kyauta da shi amma in ka kama nama da fafe zai iya cin shi ya amfana da shi duka dai maganganu ne waɗanda malamai wato sun yi magana a kansu to da haka da ita ce wa inni sammaituha maryam na sanya mata suna maryam suka ce maryam a cikin yare na ibraniyanci shine mai bauta ma Allah an gane ko amma ba larabci bane wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina neman mata tsari an gane ko ina neman mata tsari daga wajenka da zurriyar da za ta haifa min ash-shaytan rajim daga shaytan wanda yake ar-rajim ar-rajim sun ka ce nan fa'ilun ne bi ma'ana al-fa'il kinan rajimun ghayruhu bil ghawaya yana jefan wanin sa da halaka wasu kun ce a'a ar-rajim bi ma'ana al-maf'ul wato marjum kenan wanda an jefar da shi daga rahama Allah an nisantar da shi daga rahama Allah subhanahu wa ta'ala na'am sai Allah yake cewa fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya wa kaffalaha zakariya na'am kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to nan akwai abinda malaman tafsirul qur'an bil qur'an suke cewa duk abu sharadi yana buƙatar jaza'i an gane ko ko jawabi hakan ga addu'a tana buƙatar sanin an karɓa ko ba a karɓa ba ta ce fataqabbal minni Allah ka karɓa mini to ba ta yi addu'a ba to ya kamata mu nemo cikin Qur'ani in dai akwai aya wadda ta nuna an karɓa ko ba a karɓa ba to ga fassara Allah ya karɓa fataqabbalaha Allah ya karɓa tafsirul Qur'ani bil Qur'ani kin to duk addu'o'in da suka zo cikin Qur'ani kuma sai ka ɗauke su ka duba gani waɗanda an ka karɓa zahiran da batinan kana iya samun wasu an faɗi an karɓa to waga tana daga cikin waɗanda an karɓa fataqabbalaha rabbuha ubangijinta ya karba mata ita uwan maryam an kawo rabbu ba a ce fataqabbalaha Allahu ba dan a nuna maka Allah shine al-khaliq al-malik al-mudabbir Allah shi ke tafiyar da al'amura to ya karba bi qabulin da karbawa kuma hasanin kyakkyawa ba wai karba ba ma a'a kyakkyawar karbawa wa ambataha nabatan hasana kuma Allah ya tayar da ita maryam nabatan tayarwa hasanan ingantatta akwai abinda malaman balaga ta alkur'ani suke cewa idan ka ga qur'ani ya kawo fi'ili da masdar kinsa iri ɗaya ma'ana guda ce in ya kawo fi'ili da masdar yayi ta'kidi sa da masdar kin da ba nashi ba to ma'ana biyu a wurin kaga ambata ya kamata a ce yumbitu imbatan ya kamata a ce wa ambataha imbatan hasana sai ce wa ambataha nabatan hasana shi nabatan masdar ne na nabata yambutu nabatan shi ko wancan ambata yumbitu imbatan kenan nan an kulle wani abu abin da suke kira al-ihtibak ihtibak shine kamar sake wani abu kaga in an sake abubuwa zasu wasu zasu boyu ba za ka gansu ba kenan wa ambataha imbatan hasanan fa nabatat nabatan hasana amma i'jazi na alqur'ani sai ta kaita ma'anar wa ambataha Allah ta yadda ita fa nabatat kenan nabatan hasanan sai ta tashi tashi nagari wa kaffalaha zakariya ko wa kaffalaha zakariya in mun ka duba alkufiyun sun karanta alkufiyun al'arba'a ba as-salasa ba don an ce alkufiyun cikin shatibiya guda uku ne an ce alkufiyun khalaful ashir kenan da imamu asim da imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf su ake kira alkufiyuna al'arba'a in an ce as-salasa da imamu asim da hamza da kuma kisa'i wa kaffalaha an gane ko wa kafalaha in an ce wa kafalaha kina Allah ya dora nauyin tarbiyyantar da ita zakariya zakariya to in muka duba su alkufinu sun karanta wa kaffalaha zakariya amma shi imamu shu'ba da yana da cikin kufiyun ɗaya daga cikin rawi na imamu asim shi wa kaffalaha zakariya shi gare shi akwai alhamza to kaga nan shi gare shi na da nasu ba ne amma mai bayyana su a wajen jamhur waɗanga guda ukun da muka faɗa da hamza da kisa'i da khalaf da hafsu wa kaffalaha zakariya shi zakariya mansubi na amma alif kin da za a kaddara shi ne amma wa kaffalaha zakariya a a wajen shu'ba sai ya zamanto maf'ulun bihi ne mansubun akwai alif can karshen shi ta bayyana albin nas alfathati adh-dhahira ala akhirih to in muka dauki sauran da kuma qurra sun karanta wa kaffalaha zakariya zakariya ya dauki nauyinta to sai mu gane menene bambanci anan nan qira'a ta wa kaffalaha sai mun kaddara fa'ili wa kaffalaha Allahu an gani kenan wa kaffalaha Allahu Zakariya Allah ya dauki nauyin tarbiyyantar da ita ya shiga Zakariya in mun dauki qira'a ita ma ta Shu'ba wa kaffalaha Zakariya haka ne kuma ce riwaya ta wato Shu'ba amma in muka ce wa kaffalaha Zakariya Zakariya ya dauki nauyin ta to menene alaka tsakankanin waɗannan qira'o'in shine cewa na an nuna Allah ya dora ma Zakariya sai Zakariya ya dauka ina fata an fahimci ni yawwa qira'a ta kufiyun Allah ya dauki nauyin tarbiyyantar da ita ya azama zakariya qira'a ta wadancan kuma wa kafalaha zakariya zakariya ya dauki nauyin da Allah ya dora masa na'am galagita kullama da kalaga alaiha zakariya ul mihrab wajada indaha rizqa na'am kullama dakhala alaiha zakariya al mihrab duk lokacin da zakariya ya shiga a wajenta su wadancan kafalaha wa kafalaha zakariya ukinan tunda su suna da wato alhamza ko gamma sai ta bayyana kullama dakhala alaiha zakariya ul mihrab ko zakariya al mihrab duk lokacin da zakariya ya shiga al mihrab wurin ibada ba wai ana nufin mihrabi ba irin wanga na gidan liman da ake yi tun da shi ma ake nasu mihrab da haka mihrab nan wurin ibada ake nufi an gane ko duk da yake shi ma an yi sabani malamai suna cewa yin wannan gidan liman wasu na ganin sa a matsayin bid'a tun da babu shi a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam fil asl dama itacen da bine ne guda biyu yanzu kuma an yi katanga an nuna shi wadansu kuma sun ce a'a yana da fa'ida yana nuna bambancin gidan liman gidan liman wato ana nufin inda liman ke shiga eh inda liman ya tsaye ba gidan da liman yake kwana ba gidan liman wajen sallah to wasu sun ce bid'a ne wasu kuma sun ce a'a yana bayyana kamar inda liman yake tsayuwa kuma da alƙibla akwai sabani da tsakanin malamai duk lokacin da zakariya ya shiga almihrab wurin ibada waje da inda rizqa zai samu arziki nan arrizqu ba ana nufin kuɗi ba ana nufin abinci domin rizqu wato da kuɗi da abinci da gidaje duk sunan su arziki hatta da arziki na jama'a shi ma arziki ne Allah ya baka mutanen da suke tare da kai duk lokacin da matsala ta taso za su iya maka tsaye gurgurdun ikon su to nan rizqa ana nufin arziki kalma ta arziki cikin Qur'ani tana nufin abincin da ma za a ci kaji Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid yace rizqan lil ibad a cikin bakar kuma yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al arda firashan was sama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum kaga ashe abincin nan arziki ne tunda ana iya sayar da shi kuma a baka kuɗi kenan ya nuna maka cewa ma shi ma wato abincin yana iya komawa matsayin arziki malaman lokaci suke cewa akwai wani kuskure da ake aikatawa shine sai ka ji mutum ya ce maka kullama ra'aituka kullama tazakkartu duk lokacin da na ganka ina tunawa sai malamai suka ce wannan kuskure na shi kullama guda ce tana buƙatar jawabu sharti babu zance a ce a yi ta akidil jawabu sharti domin in ka kawo kullama kullama kamar jumla biyu ne ka kawo masu sharti amma in ka kawo jumla ta sharti ya kamata ka kawo jawabinta tunda da kulluna da ma aka hada wadda take na tazakkartu kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa bai ce kullama dakhala alaiha zakariya almihraba kullama wajada indaha rizqa an gane ko al-sheikh abdul latif shuwairif ya kawo wannan a cikin littafin sa in ban manta ba at-tadribatul lughawiyya juz'i na biyu cikin wato al-akhta'u shaia to duk lokacin da zakariya zo zai iske arziki a wajenta qala ya maryamu anna laki hadha yace maryamu ta ina wannan yazo miki qalat huwa min indillah tace daga wajen Allah ne ma'ana suka ce wasu malamai suka ce saboda shi Zakariya Maryam yayi mata ɗakin ta yana aza wato abin da me ake cewa tsauni ko tsare wanda dan yake kamata abinci ya sauko kuma babu mai shiga to ya an kai iske abinci wajen ta wannan kuma suka ce a'a banda ma haka yana iske abincin sanyi lokacin zafi ya iske abincin zafi lokacin sanyi kuma ba shi ya kawo abincin ba to waɗannan dai abubuwa ne da ake faɗa amma dai shi dai Qur'ani abin da ya nuna yana iske wani arziki na abinci wanda ba shi ya kawo shi ba kuma ya ya gane ba shi ya kawo shi ba anna laki hadha ce daga ina ki samu wannan qalat huwa min indillah tace daga wajen Allah yake inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana arzitar da wanda ya so bighairi hisabin ba tare da lissafi ba na'am sai Allah ya to hunalika da zakariya urabba na'am qala rabbi هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء تو هنالك أوانشان وري كوكما هنالك أوانشان لوكتي ko hunalika dan saboda abin da zakariya ya gani domin shi ismul ishara wani lokaci yana zakkuwa bi ma'anar ta'lil sai Allah ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq suna kashe annabawa ba tare da gaskiya sai ce zalika bima asau wancan dalilin da yasa ya faru kenan hunalika wani lokaci yana iya zakkuwa bi ma'ana at-ta'lil dan saboda haka ko ko hunalika a wancan wurin ko ko hunalika a wancan lokacin da a zakariya rabba ko da a zakariya urabba zakariya sai roki ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba yace Allah ka bani dhurriya tayyiba kaga Allah bai ce Allah ka bani ƴaƴa masu yawa ba bai ce Allah ka bani mata ba bai ce Allah ka bani maza ba domin wadansu sun fi son ƴaƴa mata musamman a kasashen Laraba a wannan zamani tunda ana kama sadaki mai yawa nun ko nan kasashen mu an fi son ƴaƴa maza saboda kana da gonaki kana buƙatar katta majiya ƙarfi wanda za su yi maka noma gidan mai kuɗi kuma an fi son a haifi ƴaƴa maza saboda wajen gado su samu mai yawa an gane ko gidajen talakawa kuma wani lokaci an fi son a haifi ƴaƴa masu kyau saboda su zo su aure masu kuɗi a samu abin nan ala ayyati hal suna kawo hikaya cewa idan aka yi aure sai ka ji mata suna cewa abin nan kai suna cewa Allah ya sa gidan zamanta ne na'am to mai kuɗi ta aura na'am in kaji kuma suna cewa to Allah ya fara zama hakuri na'am Allah ya fara zama hakuri to shi kuma wannan eh babu babu babu abin abin nan yawa in kaji kuma suna cewa Allah ya fara zaman lafiya na'am to shi kuma akwai kishi a cikin gida na'am to da duk abin da za su ce su ce abin da ake nema shine nasara duniya da lahira zakariya dai bai haddada jinsi ba ko adadi bai ce maza ba kuma bai ce daya biyu uku hudu ba shi dai zurriya tayyiba ya roki Allah innaka sami'u du'a yace Allah kana jin addu'a na'am
take cewa fanadatuhu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab inna Allah wa anna Allah yubashshiruka bi Yahya yabshuruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin to ne kamata mu dakanta cikin wannan aya fanadatul malaikatu ko fanadahul malaika wato nada nadatu na an ce malaika ta kira shi wasu in mun kadiba imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta da fanada kaga nan ba a kawo abin nan ba mufrad to an ce fanadahul mala'ikatu mala'ika ta kira shi fanadatul mala'ikatu mala'ika ta kira shi ko ko mala'iku sun kira shi domin ya kamata a ce fanadahul malaku ta ce al mala'ikatu waɗansu malamai suka ce nan mala'ika guda ne amma an ka kawo shi jam'i saboda girmamawa waɗansu malamai suka ce a'a nan abinda ake nufi mala'iku ne masu yawa sun zo tare da wani mala'iki saboda isar da saƙon Allah ina fata an fahimci ni sai ta kira shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye a cikin yana sallah fil mihrab a wurin ibada kaga wannan yana nuna cewa wato an karba ma addu'arsa ya roka an karba ka kamanta da tafsirul qur'ani bil qur'an da muka yi zance sannan kuma yana nuna cewa gashi yana ibada wannan bushara ta zo mishi kuma a wurin ibada ashe tsare ibada yana daga cikin abin da ke sa Allah ya karba maka haka anna Allah yubashshiruka bi Yahya ko inna Allah yubashshiruka wato bi Yahya in muka diba wato Imam Hamza da Imam Ibn Amir sun karanta wato inna Allah kenan sai zamanto istinaf ne labarin za a bayar anna Allah kuma kenan nan tafsiri ne na kiran da aka yi masa anna Allah yubashshiruka ko yabshuruka in muka duba Imam Hamza da Imam wato al kisa'i su suka karanta yabshuruka to yubashiruka Allah yana mabushara yabshuruka kuma yana mabushara kenan bashara yabshuru da kuma bashara yubashiru tabshira duka suna dukan ma'ana daya Allah yana maka bushara bi Yahya da Yahya musaddiq wato shine ake cewa wanda Allah ya sanya masa suna da kansa an gane ko musaddiqan bi kalimatin min Allah yana gaskata kalima ta Allah shine annabi Isa saboda an halicce shi da kalima ta Allah kun fayakun ko ba haka ba wa sayyidan kuma sayyid shugaba ne an gane ko asalin shi saywid ne daga sada ya sudu sai aka ce saywid da mai ya'un da mai wawun duka in sun ka haɗu za a yi ta'ki wato za a maida su da ya'un kaga hana yahunu sai a ce hayyin sada ya sudu sai a ce sayyid an gane ko siga ce wato sayyid shugaba ne wa hasuran suka ce hasur daga hasur ne shine wanda bai zo ma mata da yawa daga cikin malamai sun nuna wannan fassara ba ta yi ba saboda a ce mutum bai zo ma mata ba wani yabo bane annabawa mafi yawancin su ai sun zo ma mata ba wani abin illa bane in dai aure ne mallan ga so ko ustazu to in dai ya zo wajen neman aure dan an ganshi yana fira eh kuma ba tare da ya zo gidansu kuma iyaye sun san da zuwan shi kuma aure ne za a yi to kaga nan ba abin aibantawa bane Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وسلم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية من تورو من زني gabanin ka kuma mun sa su mun sanya musu mata kuma mun ba su zuriya to mi an na abin kunya da an ce an ga malam ya nemi aure malam a ganshi yana fakarai ko yana neman yana zalai abin da ke cewa zalai da zabarmanci ko fakarai neman hira irin wanda ba ta aure ba to kaga wannan shine abin kunya an gane ko shine aibi shine aibi an gane ko wa hasuran wasu malamai suka ce hasuran shine wanda yake kamewa daga sabon Allah to shine abin da ma ibnu kasir ya firin jarwa don kalma ta hasuru tana nufin ka sha makancewa daga wani abu fa in uhsirtum famastaysara min alhadi kaga an sha makance ku wa nabiyyan kuma annabi ne an gane ko min salihin kuma yana daga cikin mutane na gari to ko nabi'an min salihin yana daga cikin mutane na gari in an ce nabi'an wasu sun kace da shi da nabiyan dun ma'anar su daya wasu sun kace a'a nabi'an wanda an ka ba labari ne kuma zai bada labari domin annabi za a ba shi labari kuma shi ma ya bada labari nabiyan kuma daga na baya yambu ne idan tafa'a idan ya daukaka to kaga duk annabi dai mai daukaka ne kuma minas salihin yana da cikin mutane na gari sai malamai suka ce to anan ya an kai kuma an kace yana daga cikin mutane na gari alhali kuma annabi kimarsa ta fi zan a ce yana cikin mutane na gari wasu malamai suka ce na minas salihin ana nufin annabin Allah ne wasu suka ce a'a min salihin mutane na gari saboda shi kasancewa na gari mataki mataki na ban sani ba ko an fahimta wato ko cikin nagari akwai manya manya ko cikin maza akwai mazaje haka cikin mabannata kuma akwai manya kuma ko wata jahannama aljanna ma kanta mataki mataki ce matsayin mutane ba ɗaya bane duk da yake babu hasada cikin aljanna shi yasa Allah ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ko wani yana da wani matsayi amma ba mai hasada wani su ko yan wuta wani yafi wani munafikai innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ka gani ko suna kasan kasan wuta sannan Allah ce summa lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani itiya ko utiya cikin kowace al'umma za a zago waɗanda sun kafi wato keta hurma ta Allah subhanahu wa ta'ala da girman kai ga ayoyinsa ka gani fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar da kiyama za ta tsayi za a ce a shigar da mutanen fir'auna mafi tsananin wato azaba kaga masu karyatar da azaba kabari da suke cewa to babu azaba kabari to kaga fir'auna gawarsa yanzu a fili take fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya kuma Allah ya ce ana nan ga mai azaba babu kuma wanda ya taba zuwa kusan fir'auna yanzu ya ji zahi ko ya ji ƙara ko ya ji wani abu na azaba da ake yi ma fir'auna to kenan kaga wannan cewa ba azaba kabari al'amari na na gaibi kakkatai ka karyata wato qur'ani kana son ka karyata hadisi ka karyata qur'ani tunda fir'auna ana nan ga mishi azaba kuma Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya ana gitto su da azaba safiya da marici wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar da kiyama za ta tsayu za a ce a sa su a cikin wato mummuna azaba a gurguje min salihin daga cikin nagari kaga annaba da dama Allah ya siffanta su da nagari wa atinahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin kaga annabi Ibrahim ake zance annabi Yusuf yace rabbi qad ataitani min al mulk wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ka rishkar da ni da mutane nagari to nan wato suna nufin daukaka suke nema cikin mutane nagari kafin mu wuce ce akwai mas'ala ta ƙarshe shine cewa in an ce as-salih mutum nagari al-muslih mutum mai son a kawo gyara cikin al'umma to kullu muslihin salih wa laysa kullu salihin muslih dukkan mutumin da ke son a kawo gyara cikin al'umma to nagari ne amma ba duk mutumin da an nagari ba yake son a kawo gyara cikin al'umma to shi nan da anka ce Allah ya sanya shi daga cikin salihina to kuma sai mu gane ta wani nassi cewa yana daga cikin muslihina shi ya haya din don mi don Allah ya ce ya ya haya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya ya kai ya haya ka riki littafi da karfi ba ana nufin ba ya kama ya rike kankankan ko da bai aiki da shi ana nufin yayi aiki da shi kamar yadda anka ce annabi Musa fa khudha bi quwwatin ka riki at-taura da karfi lalle ana nufin ya rike ta kattafa amma kuma ana nufin yayi aiki da ita to kuma na'am wa atainahu al-hukma sabiyya mun bashi hukunci tun shina yaro kinan kaga kuma mutum ne nagari wanda yana kawo wa gyara cikin al'umma shi yasa malamai suke cewa as-salih yuhibbuhu an-nas mutum wanda an nagari mutane na son sa al-muslih la yuhibbuhu an-nas illa illa wato al-salihin shi muslih ba kowa yake son sa ba sai mutum nagari da wanda ke son a kawo gyara cikin al'umma yanzu idan muka dibi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yana makka shekaru 40 mutum ne nagari kowa yana son shi amina ake ce mishi nagari nagari nagari nagari amma lokacin da ya fara da'awa ya ce a bar shirka a bar zina a bar kaza sai adawa ta taso ana ce mishi mahaukaci a ce mishi sha'iri mawaki a ce mishi a'a koya mishi an kai dan sihiri babu abin da ba a faɗa a kansa ba shi yasa matukar kana son ka kawo gyara cikin al'umma to kai ko sai kai hakuri da abin da kai da abin da ba kai ba duka za a gaya maka wannan kuma idan kana son ka kawo gyara cikin al'umma cikin yan uwanka zaka samu matsala matanka ba zaka ga suna ganin ka dame su ƴaƴanka za su ganin ka dame su al'ummar da kake cikin ta za ta ganin ka dame ta sai in an rasa ka ko ka mutu ko ka tafi abinka ko ko abin da kake musu gargadi bala'i ya sauko musu daga Allah sai a ce a'a ai kai ne mutum na gari ko ko ka faɗa musu gaskiya dan haka irin waɗannan abubuwa ya kamata mu fahimce su na'am kinan sai mu koma zuwa ga istinbatatil na abin na
nan fadar Allah madaukakin sarki inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin
zurriyatan ba'daha min ba'd eh wallahu samiu alim na farko zan fahimci cewa akwai zabi na Allah Allah yana zabi in ya kalli ni ka tana da kyau haka sai Allah ya zabe ka abu na gaba waɗanda za mu gane Allah ya fifita su akan talikai gaba ɗaya sannan kuma za mu gane cewa idan mutane na gari ne to galibi 'ya'yansu na zamantowa na gari eh an gane ko duk da yake 'ya'yansu na zamantowa ba na gari ba amma dai galibi zurriyatan ba'dha min ba'd kaga ya nuna cewa sashen su daga sashe ashe mutane na gari suna haifa 'ya'ya na gari duk da yake yana yiwuwa mutum na gari ya haifi ɗa wanda ba na gari ba kamar yadda annabi Nuhu ya auri ya haifi ɗansa wanda suna ce mai kan'ana duk da ke babu wani dalili kan sunansa amma dai kaga ya haifi ɗa wanda ba na gari ba an gane ko kuma uh, annabi Ibrahim kaga babansa yana akan shirka shi ko yana akan wato gaskiya duk da ke akwai sabani tsakankanin malamai cewa shi ne babansa ko ko maha- kuma mahaifinsa na ko abin ga amma dai zance wanda malamai sun karinja shi ne cewa babansa na wanda ya haife shi na'am sai kuma Allah ya ce id qalat imra'atu imran rabbi na'am nan kuma zai nuna mana fa'ida ta ikhlasi Allah ya bada labarin ta cikin Qur'ani ba tare da ta yi alkawari da Allah ba in nima aiki Allah ka ambaci suna na cikin Qur'ani Allah ya kawo labarin ta amma saboda mace ce ta gari ta yi aiki don Allah wanga abin da ta yi tsakanin ta na da Allah to sai Allah subhanahu wataala ya bada labarin ta dan mata su yi koyi da ita dan mu ma mu zabi matan da za su iya eh, yin irin wannan aikin ka zabi matar da ko ka mutu baka shakka ƴaƴanka ba wadda kana da rai ba da kai da ƴaƴanka duka kana ganin za ta ja ku zuwa ga halaka a'a wadda ko ka mutu za ta iya kula da ƴaƴanka ta'aza su bisa tafarki na gari na'am
innaka antas samiul Eh, rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara Mm.
eh, tace Allah na yi maka al- alwashin abin da ke eh, abin da eh, dana eh, abin da ke cikin ciki na muharraran na baka shi ana son ƴaƴanka kai fatan su yi ma Allah aiki sak Mm.
eh ba wai ka samu ƴaƴa ba don saboda kai su amfane ka kawai ko don su amfani kansu a duniya a'a su zaman to za su amfa za su yi ma addini hidima to sai ka iske sun amfane ka kuma sun amfane al'umma kuma sun amfane kansu idan addinin ya tankwaro su bi ka.
yawwa sannan kuma kullum mu yi tunanin ƴaƴanmu su zamanto masu amfani kuma mu saman musu aiki na gari kaga ita ta zaban ma ɗanta ko ƴarta ko abin da ke cikin cikinta abin da take fatan ya kasance Mm.
kafin ma ya zo a duniya Mm.
na'am
فتقبل مني نعم.
إنك سميع العليم.
تعالوا يا الله فوضعت أكاكا.
وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى مهم.
وأعلم بما وضعت na'am Allah shi ya sa abin da ta- ta haifa mhm وليس الذكر كالأنثى ta bada uzurinta وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك na'am kaga sanya ma ɗa suna na gari tunda mun ce Maryam suna ne na ibada mai bauta ma Allah to kaga nan suna ta samu na matsanta suna na gari sabanin yanzu mutanen mu sai ka iske sun shiga cikin internet sun ɗauko sunan wani balarabe ba su san ba ma kirista ne ko musulmi ne ko shashasha ne ko ni mawaki ne Eh, ya kamata ka neman ma ɗanka ɗa ko da sunan mutumin na gari ne to ka nemi sunan wani sahabi ya zamanto a'a ba wai dan saboda kana son wani dan kwallo ne ko wani mawaki ka sa suna ba a'a akwai wani sahabi ko wani mallami da adda wannan suna ko wani annabin Allah amma shi wani saboda kaunar da yake yi ma dan kwallon ne ya sa sunan ko da suna ne na gari ya kamata ka dibi wani mallami ko wani annabi shi adda wannan suna ko wani sahabi amma ba wai ka- kuma ka zo ka ɗauko suna ba baka san ma'anarsa ba baka tambayi malamai ba sai ka zo kasa sai a zo a cike sunan ba suna ne na gari ba da haka zaɓan mu ƴaƴanmu suna na gari yana daga cikin abin da zamu fahimta a nan آه، kuma kaga sunan ya bi ta mai ibadar Allah kuma ta zamanto mai ibadar Allah إيه.
na'am وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك من الش- آه، وذريتها.
وذريتها من الشيطان الرجيم to kaga wannan kuma yana nuna cewa ka rinka mai ƴaƴanka addu'a na kariya daga shedan ba wai ka ta tsine musu ba ƴan iska ƴan banza tambadaddi ba ku da albarka sai kun gani eh, mutane ga sunan dai ya kamata ɗanka ka, eh, in za ka yi musu mata musamman za ka iske yanzu maimakon a ce ma yaro eh, a sa ma suna yaro suna mai kyau suka iske ana bacin shi eh, dan kaza dan kaza dan kaza tsinanne tambadadde kaskantacce kaga ya kamata ɗanka ko laifi yayi ko ɗanka laifi yayi kai suka ce "Ji dan- ji shi don Allah ji shi dan Allah dan ga mai albarka haka ne kamata ka kasance ji shi Allah ya shirya da ke da laraba ke ta eh Allah eh hadakallah Allah ya shiryar da kai to kaga ai wannan abu ne mai kyau amma kana ce ma danka tsinan ne in an kai dace da lokacin da ake karɓar ibada sai ka halaka yaro kuma dan nan ko ka mutu sai a tura maka bishi da zunubi sannan kuma ba yadda za a yi a kanka da sunanka daga kasancewa ka mahaifin shi ko kana lahira sai an sa wani dan wani in ya biyo sai an ce wani dan wani kuma wace riba gare ka in danka ya lalace ka mai ita wata riba gare ka ni ka ci Mm, Allah ya kyauta duk wanda danka ya bata maka dare ko ya bijire ma addu'a ya kamata kai masa mm.
ko ba haka ba Mm.
na akar magalla da Allah ke ta fata qabbalaha rabbuha bi qabulin hasan wa anbata nabatan hasan wa kaffala zakariya ita mahaifin maryam mutuwa ne ta yi kuma na an ce Allah ya karba mata addu'ar da ta yi Eh.
shine abin da ake zance Mm.
Allah ya karba mata addu'ar da ta yi Mm.
shi yasa ce bi qabulin hasanin wannan yake nuna mana cewa idan mutum yayi magana mai kyau yayi addu'a kuma yana da kyakkyawan niyya Allah zai cika mishi Mm.
sabanin mutanen mu daga cewa insha Allah insha Allah ashe ƙarya ta suka yi dama don su gitta sunan Allah na su wala su walakantar da alƙawari in kai magana ce to ai insha Allah ne ce ma shi ko tun lokacin da ya dauki niyyar bai da niyyar Bai da cika niyya.
Allah ya san irin waɗannan mutane to anan kuma zamu gane wani abu tunda Allah ya ce ya karba mata malamai sun kai istinbatin wata mas'ala cewa uwan Maryam lalle tana da cikin masu jin tsoron Allah Eh.
dan Allah ya ce watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin Allah yana karba gawa gawa masu jin tsoron Allah to Allah ce fataqabbalaha Allah ya karba mata kenan ko ta zama to daga cikin masu jin tsoron Allah idan mun kai istinbati a cikin wannan nafsi Eh. to sai kuma da Allah ke ta fata qabbala rabbuka wa anbata nabatan hasan wa kaffalaha zakariya Na'am, nan kuma abin da zamu fahimta cewa idan kan mutu ‘ya'yanka Allah zai kula da su in ka yi ma Allah aiki. Imrana ya mutu, matarsa da yake ya zaɓi mata ta gari gashi ta kama hanya ta gari. Sannan kuma sai Allah kawo mutane na gari su tarbiyyantar da ‘ya'yansa. Ashe in ka yi ma Allah aiki kakka damu da bayanka.
Eh.
Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha in ka ji tsoron Allah ko ka bar zurriya bayan ka Allah zai tsare ta dukiya in ka bar musu za a iya wawushe ta amma in kai mutum nagari ne ka neme ta ta hanyar halal to Allah zai kare musu ita wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha baban su ya zama to nagari kaga sai Allah ya kawo Khidr da shi da Musa Musa ulul azmi minar rusul Khidr annabi amma sai Allah sa suka tada wannan katangar ƴaƴan kuma Allah yana nufin wato fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma Allah ya nufin sai sun girma su fitar da dukiyarsu ashe saboda baban su ya- wa kana abuhuma saliha baban su nagari ne ba a ma ce ma muslihan ba ma to ina ga mutum ya zama muslih a cikin al'umma an gane ko mai kokarin kawo gyara cikin al'umma na'am wa kaffalaha zakariya kaga sai Allah ka mutun nagari eh, a wajen a wajen ta kuma ya ɗauki nauyinta kaga kuma mutane sai eh, Maryam ma sai da aka yi ganganto wajen ta- neman tarbiyyantar da ita wa ke san wazo saboda in kana nagari kowa na son a ce ya ribantu da abin da ka bari bayan kai mata aiki kaji Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam ana gaugawa ma wa ma zai yi rikunta ba dan wai saboda saboda tana mace ba in ta girma wani ya bada ta ga dan shi a'a saboda babanta mutum ne nagari a cikin al'umma na fata an fahimta haka hau آه، قالت هو من آه، قال kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab المحراب وجد عندها رزقا نعم.
يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير To حساب.
kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab dakhala alaihi ka shiga ga mutun dakhala fihi ka shiga cikin gida ko rami dakhala hu ka shiga cikin gari kaji Allah ce wa man dakhala hu kana amina shiga cikin gari dakhala al-madinata ka shiga cikin gari dakhala fil bait ya shiga cikin gida dakhala alaihi ya shiga ga mutun suna bambanta wajen f- f- fassarar ma'ana to kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada inda harisqa wannan malamai suka ce wannan yana nuna akwai karama amma ba ta ƙarya ba shi mai karama ba shi ke cewa Allah ya min karama ba ko ku zo ku ga karama ta duk lokacin da zakariya ya zo gashi annabi ne amma sai shi iske wani abu da Allah ya bata wanda bai bashi ba a matsayin shi shi na annabi qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah da ya tambaya sai ta ce daga wajen Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana arzuta wanda ya so ba tare da wato lissafawa ba na'am Eh, eh, karamar na aka ramaka Allah me bambancin ta da wannan mu'jiza to ita mu'jiza abu ne wanda eh, Allah zai bada shi don a yi tahaddi da shi a kalubalanta ita ko karama ba don kalubalanta na ba don shi zakariya ba don ba don Maryam ta kalubalanci al'umma an ka ba an kai masa shi ba Eh, kuma ga- ba ba- ba a ce ita k- mu'jiza ana son a bayyana ta ita ko karama ma boye ta ake yi mm, an gane ko eh, hunalika da zakariya rabba na'am wannan ya nuna cewa bai dace mutum ya yi hasada ba in ka ga wata baiwa ga wani to ka nemi Allah ya baka kaga shi zakariya bai hasadan Maryam ba sai ya roki Allah da yabba Maryam ya bashi sannan kuma Allah da yabba Maryam da suke cewa abincin zafi ya gane shi cikin lokacin sanyi ko abincin sanyi ya gane shi lokacin zafi tunda Allah da ke iya kawo abinci ba ta hanyar asbabukin da muka sani ba ko Allah da yake iya kawo abincin zafi lokacin sanyi to yana iya bada da shi yasa zakariya ya nemi Allah subhanahu wataala ya bashi da na'am Mm, to muna fatan Na'am, dan karasa kaɗan mu dan karasa wannan aya.
Eh, eh, yace fanadatu al malaika eh rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah ka bani dhurriya tayyiba mun ce ba wai ƴaƴa ba kawai maza ko mata ko maza da mata ba adadin su ba kuma masu albarka wato ana son dai mutun ya yawaita roƙon Allah dai ya bashi nagari na'am fanadatuhu almalaikatu wa huwa kuma yace innaka sami'ud du'a Allah kana jin addu'a ka san abin da nike so kuma ka san niyyata na'am fanadatuhu almalaika na'am wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab wanda ya nuna cewa mutum shi tsayu ga ibada zai sa a karba mishi anna Allah yubashshiruka bi Yahya Allah ya bashi da Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskata kalima ta Allah shine annabi Isa na Allah ya bashi salihin ya- salihin wa sayyidan kuma shugaba wa hasuran da kuma mai kamewa daga munanan dabi'o'i wa nabiyyan kuma annabi ne min salihin sai ka roki Allah Allah ya baka da eh, mai gaskata annabi Isa cewa Allah- da abin nan da- ba- abin nan bawan Allah ne ba dan Allah bane mai tauhidi kenan da wanda yake shugaba ko cikin ilimi ko cikin dukiya ko cikin wani abu ka roki Allah ya baka da hasuran mai kamewa amma ka ka ɗau- ka- ka roki Allah ya baka da annabi dan yanzu an riga an liƙe annabta
haka ne innahu la yuhibbul mu'tadin yawa yawa masu ketare a cikin addu'o'i muna fatan to yan uwa dai ga abin da ya sauƙaƙa na abin nan Uh, insha Allah nan za mu ja labulen shiri uh, yan uwa muna fatan abin da muka faɗi ya zama daidai Allah ya mana jagora ya ba mu ladashin da Amin.
muka kuskure Allah ya gafarta mana amin waɗanda suke ɗauke da wannan shiri masu zawa su gabatar da kuma daga malam mai injin da sauransu muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi da Amin, gidan rajin amin, gaba ɗaya amin.
Allah kuma ya albarkaci mu ya albarkaci garin mu wannan Amin.
uh, da ƙasar mu gaba hadari da ɗaya muka gani Mm.
muna fatan Allah ya sabko mana ruwa masu albarka Na'am, da A nan ƙasa ya gaba ɗaya.
kamata mu Da ƙasa dakata.
gaba ɗaya da To, ƙasashen Allah- musulmai.
Allah ya bi kawo mana sauki shi kuma Allah ya albarkace mu duniya da Amin, lahira amin Mm.
amin amin Tau.
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh